إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أي باب باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة أليس كذلك؟ وقبل ذلك لا بد وأن نتناول بعض هذه الأمور بالدراسة هذا كتاب اسمه عمدة العلماء ويعيش الشيخ عثمان الأنفوديو عمدة العلماء تاليف الإمام مجاهد الشيخ ابن فوديو تحقيق أحمد محمد إبراهيم 1984 na yi ta hakikin shi na yi editin din shi 1984 sun kai guda shida ko takwas na shehu dan fodiyo da muhammadu bello littafai da na zo na tarar da su suna kan sunna suke wannan ya ce umdatul ulama ina ma na umdatul ulama madogaran me to bayan ya gama ya ce me أما بعد فهذا كتاب فهذا كتاب عمدة العلماء نافع إن شاء الله لمن أول عليه إنما سميناه عمدة العلماء لأن ميسا مكتشي عمدة العلماء لأن ما أوردنا فيه إلا, إلا آيات الكتاب وأحاديث السنة وهما معتمدهم في اجتهادهم واستنباطهم ولذلك وفقوا للصواب إذ كل من تمسك بهما لا يذل مغنى واكنا يونا فوجيو وفي الموطأ قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مغنى واكنا وأودعنا في هذا التأليف المبارك سبعة أبواب الباب الأول في بيان الدين الإسلام وأقسام علومه الباب الثاني في بيان آيات أصول الدين الباب الثالث في بيان أحاديث أصول الدين baya kawo maganar kowa sai ce duk abin da kake so cikin aqida ko fikihu babu tsahara ne aure ne ko menene duk matsala ya kawo sai ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce to me ce sunna me ce sunna to su ba ahli sunna bane to amma sai kai ka zo sai kuka dauko wayansu matsaloli da suke ma mutane wuyan fahimta kamar wanda aka tambaye shi ina kunninka sai ce gashi nan ba kunninsa ba ne amma sai da gagashi sai ce ga kunninsa ne ya je nesa shi ne malaman hadisi suke cewa abadan naja'a in kana baka taba jin abadan naja'a ko abadan naja'a ai abadan mar'a hadisi yana cikin sahih al-bukhari da ka tambaye da ka zo cewa kace hadal hadisi rawahu ibnu majah ko rawahu wani sirri tafai da banza ce abadan naja'a farko sai ka ce yana cikin buhari na biyu yana cikin muslim sa'annan abu dawo da nisa'i har ka gama sitta to sa'annan sai ka fita waɗansu nesa amma hadisi na cikin buhari a tambaye ka ka ce rawahu tabrizi rawahu kaza rawahu kaza rawahu kaza to mana baka san ka'idar yadda malamai ke tafiya ba ke an fahimta an fahimci wannan matsalar ina kunninka sai ka ce gashi nan tare da cewa kunnenka ne to amma ya aka yi to me yasa ka tsallake nan kuskure ke kuskure ke an fahimta fi bayan ahadith usuluddin الرابع في بيان آيات فروع الظاهرة فروع الدين الظاهرة الباب الخامس في بيان أحاديث فروع الدين الظاهرة الباب السادس في الباطنة haka ya tafi har zuwa ƙarshe duk wata matsala sai ce ma Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce an fahimta wa billahi tawfiq في بي... الباب الأول في بيان دين الإسلام وأقسام فاعلم وفق الله وإياك أن الدين الذي أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصول وفروع فأما أصوله فهي الإيمان والعلم المصحح للإيمان wannan duk maganar shehu dan hudu ne fa allazi huwa ilmu usuluddin wa amma furu'uhu fa hiya ala qismayn shine furu'un zahira wa furu'un batina wa amma al-furu'u adh-dhahira fa hiya al-islam wal ilmu al-musahhih lil-islam والذي هو علم الشريعة وأما الفروع الباطنة فهي الإحسان والعلم المصحح للإحسان الذي هو علم الحقيقة فالإيمان والإسلام والإحسان هي الدين جميعا musulunci da imani da ihsan addinin musulunci duka kenan ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خاتما لأصحابه فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم بعد أن سأله عن حقيقتها با أبن da basu karanta ba cikin wayannan littafin hadisai ba hadara da ba ai ba a cikin sakutu zamanin Shehu dan Fodiyo da Muhammad Bello da haka ya tafi har zuwa karshe kowace matsala ka kawo cikin akida ko cikin fikihu ko cikin furu sai ce ga ayan da ke magana kanta ga hadisin da ke magana kanta baka bukatar maganar kowa to menene sunna mecece sunna eh sunna kenan wannan tun 1984 84 shekara nawa kenan eh to lokacin wayansu ba su gama ba su gama firamare wayansu ma ba su san abin da suke wannan kuma muhammad bello ya yi at-tanbihatul wadihat fi ma jaa fil baqiyat as-salihat wal baqiyat as-salihat al-khairu inda mushini yazo maka me ake nufi kowace matsala sai ce warawa abu huraira wa haris warawa haris bin abi usama warawa duk ahadisai suke rawaitowa sai hayda ne fa da komai yadda malamai suke محمد بيقول لك هنا التنبيهات الواضحات فيما جاء في الباقيات الصالحات kowanne da makhutun shi rubutun gargajiya wanda ka sani lokacin da aka yi waɗannan kana aiki da na rubuta phd daga na samu lokaci sai na rubuta wannan kuma na kara da shi saboda ga lokaci ana yin abubuwa rayuwa tana bukatar abu biyu ne aminci da abinci lokacin albashi naira 400 ne da 50 kana da yaya takwas ko tara ko goma wallahi ba ku isa ku kashe su a wata ba wallahi duk barnau ciki za ka sai stencil za ka sai aje a buga wanda ya buga ka bashi kudi a rarraba wa mutane har wata ya mutu ba kashe duk naira 450 amma yanzu kuma gaba da sai wuce tasuniya ake ku eh ba za a fahimta ba ba za a fahimta ba ku to yadda rayuwa ta tafi kenan guda wurin takwas na haƙƙaƙa su na editing ɗinsu na yi ta haƙiƙin su duk da na fitar da su na buga na rarraba kuma na ajiye wata rana ya haya ahmad da yake head of department na fce ya ɗauke su duka ya je sokoto abokin shi ne a sarkin musulmi sultan shehu ibrahim da suki ya kai mace ce ga to ga gadon ga iyayenku da kakanninku a yi muku aiki suka karba suka ajiye har yanzu ba abin da suka ce yana nan sokoto ajiye ba ba wannan ya dame su ba ainihin rawanin da kujerar shi ne ya dame su amma aikin da suka yi wallahi ba a ba su haƙƙi su ba a cire ba a yada su ba a duniya an fahimta sun san sunna sosai muhammadu bello shehu usmanu abdullahi abdullahi na gwandu yadda ka san suyuti a kasar gabas haka yake a nan yamma duk wani abu sai ya rubutu a ciki duk wani abu sai ya rubutu a ciki kuma kowa ya karanta shi ya san hafizi ne kuma babban malami ne kuma duk malikawa ne an fahimta to sai ka zo baka karanta su ba sai ka je kai karatu kana dawowa wayanda kai karatu wajen su su ne malaman ka su ka sani don su ilimin su ka sani wayannan baka san ilimin su ba to sai ka zo kana son ka hada ina kunne ka sai ka ce gashi na ba haka bane ba eh eh ba a fara ta kusa ba aka je nesa ba haka bane ba to shine duk abin da ya kawo rigima kenan aka kasa fahimta aka kasa fahimtar juna aka kasa fahimtar da mutane addini an fahimta? to haka haka ya rayuwa ta alhamdulillah ban san hutu ban san kiwo ya ko hutu ba tun ina karatu na ci sabi haka zai yi na yi tafsirin zatul fatihi da menene da cikin aqida duk aqida tafsiri hadisi abinda nake rubutu kenan a cikin ina karatu na karatu da na dawo kuma na abinda nake wannan ina ganin su nace ashe an yi karatun na mu ba mu sani ba shike na dauka in je in tahkikin shi in fitar a buga hadi Allah ji shi a buga a sa stencil a murza a rarraba a kawo kofi a aji haka ake yada ilimi to amma ɗaliban ilimi makiyata ne ba wanda ke makiyata ne ba ilimin ke gaban su ba su zo su taru wurin malamin su yana musu abin da suke so sun tashi siyasa ta raba mutane su kuma suka zo sai wannan yayi tasiri a jikinsu sai suka raba kansu in ba haka ba ko kafiri da yake kafiri makocinka ne ba shi da haƙƙi makotaka yana da shi kasancewar shi kafiri tuwayen nan ne aka kasa fahimtar su sha kasa zama lafiya ya an tashi siyasa da siyasa ba shiri tun kaza da kaza to shi su ma suka taso ai o'yancan kaza ne ai o'yancan kaza ne shikenan ba shiri ba banda malamin shi ba zai girmama wani malami ba ba wanda yake ba wanda ya isa a gaban shi to in ka zo kana karantar da shi kana karfafa mishi wannan to kai ne malami zai Allahu akbar saboda me yana mara maka baya ne ba san ka yake ba sab me yasa yake mara maka baya kana mishi abin da yake so an fahimta alhali ko cewa wannan shi ma kuskure ne wannan shi ma bid'a ne shi yasa na kawo misali kafiri makocinka ba shi da haƙƙi a kanka haƙƙin makotaka to kuma duk wanda ya ce la ilaha illallah sai ce me da halal jannata duk sabon da ya yi da halal jannata ko Allah ya gafarta mishi shiga aljanna ko Allah bai gafarta masa ba abubuwan da yake da bid'o'i da sabon Allah da menene a sa shi wuta a yi mishi a ladabtar da shi karshen sa ina saboda mai wannan kalmar da aka kasa fahimtarta wannan kalmar da aka kasa fahimtarta an fahimta babul amalil yasir la yubtilu salata mas'alar ita ce duk abinda mutum yayi bai sani ba Allah zai kama shi da shi duk abinda mutum yayi akan mantuwa Allah zai kama shi da shi duk abin da mutum ya an tilasta shi ne da ya zo ya ce ya rasu lalaya sun tilasta na faɗi ya ce kai fata ji duna saka sai ce mai mutmainnin bil iman kala wa in adu fa'ud abin da ya faɗa kafirci ne amma ya kafirci bai kafirci ba ba lallai ne don mutum ya yi abin kafirci a yanke hukuncin kafirci a kan shi ba wannan hukuncin ba hannu na yake ba ba hannu ka yake ba ba majalisun karatu na yake ba ba majalisun karatu ka yake ba wannan alkali hukunci ne na shari'a hukunci ne na shari'a an fahimta to shi yasa yayi aikin kafirci sai ka ce yayi aikin kafirci amma baka isa ka ce mishi kafiri ba sai in mutum saboda haka sahabbai suka ce to gashi an saukar da aya an ce kaza kaza to iyayenmu da suka mutu fa kafin wannan gyara ce Allah ya sauka wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in al wa ma kana Allah li yudilla qauman Allah baya danganta mutane zuwa bata yace ya batar da sun bata kafirai ne me da mene ba'da iz hadahu bayan ya kirar da su sun shiga musulunci hatta yubayyana lahum ma yattaquna har sai ya tabbata abin da suke yi din nan da gangan suke yi sun sani inna allaha bi kulli shay'in alim abin da ayat ta faɗa amma mutum yana yin abin ko kafirci ne bai san kafirci bane yake wurin shi addini ne kuma zai bautata ma Allah tsakanin shi da Allah da duke da komai zai kashe akan wannan to shi zai baka tabbacewa da ya san ba daidai bane zai yi eh ba zai yi ba shi kuma ƙa'idar cewa aka ce fas'alu ahlar zikiri in kuntum la ta'lamu ku tambayi malamai in ba ku sani ba sai ya wayi gari garinsu inda yake duk inda zai je malaman da aka sani da haske a garin abinda suka fada mishi kenan duk inda zai je haka ne sai ya dauka sai ya dauki wannan matsalar yana aikatawa sai a ce mishi ya kafirci ya yi ya bata ya yi kuskure ya Allah ba zai kama shi da wannan sai in yayi abu da gangan saboda yana son duniya yana son daukaka yana son makami yana jin tsoro yana tsoro yana kaza kaza kaza to shine an san da gangan kenan amma wannan a yanke haka yi tsakanin shi da Allah bautata ma Allah yake kuma Allah ya san zuciyarsa kai baka san zuciyarsa ba Allah ya san zuciyarsa wannan yana yi ne da gaske amma ba gaskiya ba amma da me yake da gasken shi yake tsakanin shi da Allah sai Allah dauke shi sa wuta sai Allah ya mishi azaba a ya kamata a fahimta wannan matsalar muna maimaita da shekaru 30 bayan mun fade ta lokacin da Kano ta yi zafi ba mai cin yankan kuwa wannan kafiri ne wannan kafiri ne sai da aka yi da kyar Allah ya zo rufe asiri wannan matsalar ta kau tana tafiya komai ya zo ana fahimta ana tafiya to daga baya kuma yanzu guguwa ta taso hayaniya ta yi yawa sai kuma a fito a ƙara yin bayani wanda ya ga dama ya ɗauka wanda bai ga dama ba ya yi tafiyarsa ba haka bane ba in wannan kake so shi ake ce ma taron kuda ko me taron kuda kan me kuda ke taruwa dan kazanta kana kawo kanshi yanzu kuda ke su gudu ba dan suke so kazanta suke so don za ka yi kazanta za ka tara kowa wanda kake so amma ka ce za ka faɗi gaskiya wannan ya tafi wanda ke so ya tafi ya sauka lafiya haka lalle ne قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن إفريتا من الجن تفلت علي البارحة liyakta alayya salah liyakta alayya salati je tabbas ifrit wani aljanni ifrit aljannu ne ko wani aljini akwai har ya kai ifrit to yayi tsanani kenan cikin aljannan ta shi min aljini daga aljannu tafallata alayya albariha ya bijiro min ya girshe ni liyakta alayya salati don ya bata min sallah shedan kenan ba ya je wajen wa don yayi me shaidan ya bi annabi adama ina don ya yi mai su shi ne kai ba zai iya zuwa gonku gidanku waje kana kai masu ne kana kowa yana ganin shi masu ne sai a hankali fa fa'amkana nillahu minnuhu fa'akhaztuhu sai Allah ya tura ni akan sai na kama shi fa'aratu an arbitahu ala sariyatin min ala sariyatin min sawaril masjid sai na zo da ɗaure shi a kan fila cikin filolin masallaci hatta tan zuru ilaihi kullukum har sai kun zo dukkan ku kun gan shi fazakartu da wata akhi sulaimana sai na tuna cewa akwai ɗan uwana sulaimana ya roki Allah wannan fagen bara na kyale mishi rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faradatuhu khasi'an yaske jeje ya hasara yana hasarar ne manzon Allah kenan ku ba tawadu'anci bane ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار قوله تفلت أي تعرض لي فلتة أي فجأة أنا فهمت أخو ما لنا بعد هيك ينا فدا وفيه دليل على تشيني سمانا يتي وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة أين محل الشاهد كاتب غني وانا استنباتي أين محل الشاهد ne manzo Allah ya ce ifri ya bayyano min na kama shi in ba gan shi ba za a kama shi an gan shi kenan ko bayan an yi aiki kuma sai aka ce mai na so na ɗaure shi dukkan ku ku yi mai ashe ganin ba mustahili ba ne ba kenan ko fa amma qauluhu ta'ala wa taqaddasa yace to in muka yi istinbati muka ce nan ganin aljanni ba ba mustahili bane ya zamu yi da innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu sai ce fa innahu hukmul a'ammi wal aghlabi min al adamiyyin imtahanahum bidhalika liyafzahu ilayhi wa yasta'idhu bihi min sharrihi yace hukunci ne am aka yi dan adam don su koma ga Allah su yi ta neman tsari su yi ta menene amma wannan hadisi yana nuna cewa ganin su ba mustahili bane me dalili manzo Allah ya ce ya kama shi ya gansu ba ya gansu ba yace na so na daure su daga fil cikin masallaci dukkan ku zo ku gansu an fahimta wa fihi dalilun ala anna ashab Sulaiman kanu yarawna al-jinna wa tasarrufahu yace wannan yana nuna cewa ma'ana mutanen annabi Sulaiman suna ganin aljannu suna ganin tasarrufin su aina mahallu shahid ya فذكرت دعوة أخي سليمان هل يكفي في الاستدلال ايه manzo Allah ce zan daure su gani ugansu sai na tuna dan uwana Annabi Sulaiman ya roki wannan abin an bashi an gane mahallul istidlal an fahimci mahallul shahid an fahimci mahallul shahid وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجسة يا أكي أين محل الشاهد yana cikin sallah na kama shi da najasa wala tabtulu salatu bi massihi al istilal wadih shi kenan an fahimta sallallahu alaihi wasallam da shi malamai suke kafa hujja cewa manzon Allah ya fi kowa ya ce da zan yi wannan na roƙa Allah zai bantu amma annabi Sulaiman ya roƙi wannan fagen an bashi don me zan je ya je wani ya roƙa an bashi wani ya roƙa an bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so yi musharaka da su amma duk da shi ya fi su kome fi su ba قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر ابن المفضل عن برد ابن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت an karbo daga nana aisha Allah karamta nana aisha Allah karamta ta tace ji'tu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait atu mahallu shahidi shi wannan hadisin da muka yi shine da manzo Allah ya ce zan kama shi in dauko sai ban kama aiki kadan baya ba ta sallah kenan tace ji'tu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait tace nazo manzo Allah yana sallah a gida al fil bait wal babu alaihi mughlaq kuma an kulle kofa manzo Allah yana cike yana sallah kuma dole in shiga za a kyale ta waje ne za a yake sallan ne famasha hatta fataha li thumma ada ila makanihi wa fasatil wa wasafatil baba fil qibla sai manzo Allah ya tafiya har ya je bude min kofa ya dawo har ya tsaya inda ya ci gaba da sallah tace a lokacin kofar da aka bude mata yana gaban manzo Allah ne al qibla don a tabbatar da cewa manzo Allah ba juyawa ba zo a'a kofar na gaban sa ne ya je ya bude ya dawo wannan aikin ya bata sallah eh ala abu isa hadha hadithun hasanun gharib an fahimta tana son ta ce mutum ya yi wani harka wata harka a cikin sallah ba duka ce ke fata sallah ba sai ta kawo kissan abin da ya faru a ɗakinta a gidanta a ɗakin waye kai ta daraja a cikin wannan daga abin da ya faru muka yi istinbatin cewa manzo Allah na cikin sallah ya yi tafiya ta ko nawa ne ya je ya bude kofa ya dawo bai ba gabas baya ba bai yi aiki da yawa ba sallah ta ɓaci ba ta ɓaci ba babu tasbihi idza nabahu shay'un fi salati babin da yazo in wani abu ya faru cikin sallah abinda ake so maza su yi su ce subhanallah at-tasbihu kenan subhanallah sai liman ya san wani abu ya faru sai ya gane sai a gyara sallah in aka yi tasbihi aka yi tasbihi ya bai fahimci me ya faru ba sai a yi ya sai a faɗa masa ko sai a yi hausa cikin sallah sa ce malam zama aka ba a yi zama ba zauna ba ko ba a yi mai ba ko shi ke nan sallan kuma ta yi ga magana an yi kuma hausa eh eh to sai suka ce ai wannan maganar an yi ta ne don gyaran sallah ba za a ce mata magana mutla gyaran sallah akai an fahimta قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال حدثنا محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن بامويه الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا صادان ابن نصر, نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منظر الله صلى الله عليه وسلم يقول التسبيح في الصلاة للرجال التسبيح في الصلاة للرجال جوا سبحان التسبيح هو قولك سبحان الله مزاكي والنبي والتصفيق للنساء ما معنى التصفيق in aka yi haka amma aka ce in mace za ta yi da bayan hannun nan za wasu suka ce da yatsu biyu ma ba sai ta yi haka ba wani ta yi haka ma karan shi na in aka san hannun mace ne za a ji هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن أيينة فلما حديث تنتج كوم ما يحكى باكي لا يدون كسان كان مكان كان كاسا مقدين كتحنيا إن قدتشيا سانكم كركسا مشكا سيكم سيوني يزينا تشيوا كذا كذا كذا قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وترى من الله صلى الله عليه وسلم يجيب وجن كبيلة كبيلة لاربا ونن دن يسلح سكان ستو أنسى مصاباني كنا sai manzo Allah ya tashi da darajarsa ya je ya yi sulhu tsakaninsu za a koya? za a koya? wahalati salatu sai ga lokacin sallah ya kai faja'a bilalun ila abi bakirin siddiq shi sai na bilali duk masallaci sai nufiwa sai je wajen wa abubakarin siddiq bilal ya tabbatar da cewa me ya fi su ya fi shawarar duka baki daya ba ba wanda ya ce mishi dan me bagawa ne baka je wajen wani ba an fahimta da yaje sai ce fa qala sai ce atusalli lin nasi fa uqimu zaka yi mutane sallah yanzu ta da ikama tunda liman bai fito ba fa qala na'am sai ce eh فصلى أبو بكر أي فبدأ أبو بكر الصلاة الله أكبر أكفار قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة ana cikin sallah abubakar na limanci sai ga manzo Allah ya fito yazo tiryan tiryan tiryan yazo ga an fara sallah sai ya shiga sahu ya tsaya waye sai iya yin wannan sai ya shiga sahu ya tsaya ina ma'ana ya shiga sahun ɗin tsaya ya yadda da limancin abubakar eh ko bai yadda ba fatakhallasa hatta wa kafa fi safi fasaffakan nasu sai mutane na ta tafi suna ta tafi wa kana abubakar la yantafitu fi salatihi abubakar kuma yana sallah baya wai baya wai wai falamma aktsara nasu at-tasfiqa da yaga dai abin yayi yawa ana ta tafi ana ta buga hannu da hannu iltafata abubakar sai dan waiga kaɗan haka far'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ithbut makanaka sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ga liman ya zo sai ya zan yi da ni ne liman yanzu ga liman ya zo ya zan yi shi manzo Allah ce a ka ci gaba tsaya inda kake ka ci gaba da limancinka tun da kai ka fara an ga tawazuwancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba girman kai ba ji da kai ba menene kuma komai yana da ma'ana ya komai yana da ma'ana a shar'ance ina ma'ana ka tsaya ci gaba da sallanka manzo Allah ya yarda da shi manzo Allah ya yarda da limanci sayyidina Abubakar to sayyidina Abubakar da yaga manzo Allah ya yarda da limanci shi farafa Abubakar yadayhi fa hamidallah ala ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zalik ya daga ya daga hannu ya gode ma Allah manzon Allah ya yarda da limanci na Allah na gode bayan ya gode ma Allah sai ja baya daga bai jawo baya manzon Allah ya ci gaba sun mastahara abubakar hatta stawa fi saffi shi dawo baya har ya tsaya cikin sahu wa taqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa salla sai manzo Allah ya ci gaba ya sallah manzo Allah ya zo ya fara sallah yana me mamu yanzu ya zama me sayyidina bakar ya fara sallah yana me yanzu ya dawo me sallah ta yi ko ba ta yi ba falan man sarafa da aka idar da sallah kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ababakrin don Allah wannan kira na girmamawa ne ko na wulakanci ne ya ababakrin ya kai abubakrin ma mana aka an tasbuta iz amartuka iz to akwai magana nan iz amartuka me ya hana ka tabka tsaya ka ci gaba da sallah iz amartuka lokacin da na umurce ka ka ci gaba da sallah an fahimta matsalar ta fito fili faƙala abubakarin sai abubakar kuma ya ce ma kana libni abi ƙuhafata an yi salliya bai da ɗaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma kana libni bai ce li abi bakarin ba ɗan abu ƙuhafa bai isa ya ci gaban manzo Allah ya salla ba ɗan abi ƙuhafa ina mana wannan magana yana kankan da kan shi kenan an fahimta to in amartuka da manzo Allah ya umurce shi bebi abinda manzo Allah ce ya saba manzo Allah kenan ba haka bane ba eh to abinda muke so mu ja hankali kenan wayan su abubuwa da kake so ka ture din nan ba kwance suke bakin jihota ka shure ba zai suna da gata suna da malamai da suke to su kuma a cikin nasu masu ilm tasawufi sai suka ce mura'at mura'atul me ya mura'aula min kun gane ko su kuma suna da nasu aika kiyaye ladabi ya fi kabi umarni a'a ba haka yake ba haka malamansu suka karantar da su shi yasa za ga ya fito yana ba kirji wallahi ko manzo Allah ya zo ya ce kar mu yi maulidi sai mun yi wurin ka ya ka wurin ka suka ce ya kafirce abubuwan da aka koya musu kenan kasancewan kuskure ne kai ne wajen ka take fadar haka su kuma haka aka ce musu me fakewa ake ne ake me a wajen ka shine fakewa a wajen shi shi ma malamin shi ya ce mishi haka ne daidai eh suna da ka'ida mura'atul adabi aula min mura'atul min ittiba'il amr awamin ka kiyaye ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake gabatarwa kafin ka yi biyayya ka bi abin da aka ce kai kuma ka'ida ce a wajen su tabbatacciya to shi yasa sai ka so suna wa'in su maganganu kaman kaza kaza kaza in ba wa'annan ka sani ka zo zaka duk abin da zaka fara kana bata lokacin ka wallahi haka ne eh haka aka karanta karanta wannan kuma bakin titi aka karanta wajen wa wajen malamai zawiya ko menene wajen malamai kawai wajen malamai kawai wayan abubuwan duk ba su da amfani binciko su jawo su ana nuna maka ne ka san me mutane ke me suke rike da shi suna yin abin da suke yi ya aka yi tasiri a jikinsu shi ka san aiki da ke gabanka ba karamin aiki ba ne ba karamin aiki ba ne an fahimta al'ummi wanda bai san komai ba kamar mata matan gida matan aure menene wahala da su ba shi da yawa wahala ɗaya ce ka ce musu addini ya ce kaza Allah ce kaza yanzu yanzu sai su ɗauka amma wanda ya karatu ya fahimci kuskure ya shekara hamsin kan kuskure sai ka je kai karatu shekara uku hudu ka zo shi kenan sai me sai me to duk sa'an da ka je za ka fuskanci mutane da suka yi karatu aiki biyu ne ke gaban kasa ba zai yiwu ka hada kuskure da daidai a ciki ɗaya ba wannan kuskuren da ke ciki sai ka cire shi in ka kawo daidai kasashe ya samu inda zai zauna yanzu muna zaune masallacin da mu mutum dubu sai mutum dubu kuma suka zo ba sai su me sai mun fita tukun su samu wuri su shiga amma matukan ba fita muka yi ba inda za su shiga sai saura waje da ka zo kwakwalwar tana cike da wasu abubuwa na kuskure ba ka san da za ka yi ka cire wannan kuskure ko ka gyara shi ba shekara so ka cusa abin da kai kake ganin ka fahimta din zai samu shiga to shi ke haifar da hayaniyar da ake ciki da tashin hankali da rashin fahimtar juna eh yaushe ga mafitowa wannan magana na fade ta yafi shekara ashi na fade ta wannan magana maimaita yafi yafi so shurin masaki eh kuma kuna magana ba suna ganin ai wannan su yanzu gaje suka da a in kana magana ya san kai ma da ka san ka shiga ciki ne ka gama fahimtar komai kana magana ne akan ilimi dole ya shuru dole ya shuru akwai littafi ɗaya da zan ɗauko yanzu kawo kuma shi na ga a bar shi ba lallai ba ne sunan shi ibtalu da'awal ijma imamu shaukani ya yi yana cewa an ce ijma'i ne malamai sun ijma'i akan jin waka haramun ne sai ibtalu dawal ijma'i an mutlaqi sima sai kawo littafi ya zo ya littafi ya kawo dizzan tuttukan malamai na cewa ba ya ce ba ijma'i akai ba sai da yayi duk ya gama ya ce wallahi ya rantsuwa da Allah bai taba shiga ba bai taba yi ba bai taba zama da su ba amma matsala ta ilimi in ta zo sai a daddale ta a tattauna ta abinda muke yi ina maulidi ne an taba gani na wajen maulidi mun yi shekara 60 mun daina duk an yi ba abinda ba ya ba duk waken maulidi yanzu zan kawo muka su suna kallo duk waken ɗarika duk waken mene su mun haddace su wanda ake shi ya sani su sun sani akwai babban malamin malaji ba balwa yanzu malam tsayar bautu shehul kabir da an kawo ce babban yayan mu ke ko senegal aka je su ne gaba an san kowa ya san kowa da amma yanzu kai baka shiga ciki ba baka karanta komai ciki ba kai dai ka san ba da kyau bar ka zo kai fada da to ya za ka yi ya za ka yi ka ci nasara da wuri sai ka kara sai al'amari diyya da rikici ya da rikicewa da lalacewa sa'an nan kuma kowa sai ka san mishi da darajar kun taba jin na cewa ɗahiru bauchi kun taba ji ba abin da bai fada ba dan gara dan kaza dan ba abin da bai fada naji shi sai ya dariya naji shi ba abin da bai fada ba amma a matsayinsa in zo in ce in ture jekarun shi da irin imdinsa da darajarsa da zo ka ce zaka wulakanta shi kai kuskure ba daidai bane kafin ka yi magana cikin da'awa wa'azi ka farko min sai ka auna shekarunka da iliminka da matsayinka ba komai za ka faɗa ba fa wata magana gaskiya ce in ka faɗa ka rage mata ka lalata ta bari wanda ya dace ya faɗa shi zai faɗa an fahimta abin da ke rudin ka ya yara da ke gabanka suna allahu akbar duk wanda ya girme ka gani yake wauta kake ko kai malami ko ka ce kai malami ana fahimta amma shekaru ka karamta ba ka da shekaru ba ka da experience cikin da'awa da wazi a cikin ilimi yanzu kake karanta duk maganganun da kake fari ana fahimta cewa yanzu ka je ka karanto kana zo kana son ka samu shuhura ko a san ka ko ana sani fa in kuma ilimi ne ka karanta ya zama jikinka ka gabarta ka shiga nan kafin kana magana kuma an sani an fahimta duk kowa ya tashi kasar afirka west africa duk kowa ka tashi farkon littafi na fikihu ne ake karantawa ahalar kawa'idi sannan me sannan ahalar kowa ya kusa da hammata sun haddace ahalar amma yaushe aka tsawo zama ana awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fi an yaf'ala fi'lan ina mara fi'lan kowane aiki hada siyasa hada kasuwanci hada aikin ofis hatta ya alama hukumar lahi fi hada wazi sa'an ce wa yas'alil ulama wai me kenan al ulama ce manyan malamai waɗanda suke sun isa malamai amma kuma sai ce me wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ba ahlus sunna bane wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alladina wannan wannan wannan eh matsalan ba wai kana son a sanka ba ne in dai so kake a sanka to ka bata lokacinka Allah ba zai baka wannan ba in so kake ka samu kudi ka samu a sanka ka samu makami kai menene da menene je ka kai wani aiki wani sana'ar daban amma addinin Allah ana neman ana neman yadda Allah ne da shi ba haka bane ba Imam Al-Fazazi Ibn Yahya al-Futuni ya ce da'u kullu qawlin عند قول محمد فما آمن في دينه كمغامر وما صح عنه عن من من حديث فدين به to ka nuna min kuma mecece sunna amma aka samu ta yayi kuskure dai cikin littafi ko shi mai shikenan sha rusa duka in wannan kyakkyawan abin bai wanke wancan ba wancan sai zai rusa wannan ina mana wa ma sahha anhu min hadisi duk abin da ya inganta daga manzon Allah na hadisi fa din bihi da shi zaka bi addini ba haka bane ba ba sunna kenan ba amma mutane su suna zaune to Allah sauki iz amartuka ma mana aka iz amartuka hadha amrun wa khalafa sayyidina abubakar hadha al-amr limadha لأن هذا الأمر آه wannan umurnin ba na wujubi ba bane na girmamawa ne وقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم mali ra'aitukum aksartum at-tasfika me yasa ya me yasa naga kuna ta yawan ah, tafi ne man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih duk wanda wani abu ya fara ya faru a cikin sallar sai ya tasbih subhanallah sai liman ya fahimta fa innahu idza sabbaha iltufita ilayhi wa innama at-tasfiqu lin-nisa'i hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an abdullah bin yusuf wa akhrajahu muslimun an yahya bin yahya kilahuma an malik fi hadha al-hadith fawaid ko lokaci ya cika ne ya ce akwai fa- amfani a fa'idoji a cikin wannan hadisi farko sai ce ta'jilu salati fi awwalil waqt gaggauta sallah a farkon lokaci aina mahallu shahid da bilal lokaci na kai yazo yace abaka zaka yi mana sallah to me yasa ba a ce a jira sai manzo Allah ya fito ba a ba dan saboda lokaci saboda manzo Allah ya tabbatar da musu haka da ya hana su ne ai ya zama shari'a لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه مغنى تافتو ومنها مسألة بيو أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه don wai ga haka da haka baya ba ta sallah sai in ka juya har ka fuskaci yamma da jikinka shine sallah ta baci ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة كو؟ أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة فإنهم أكثروا التصفيق ولم يؤمروا بالإعادة هل فهمت؟ ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل يا جي يا داو بهذا بني با ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة سنة ماتا إن وانا بيفارو شيء أي تافيكي نكو tafi ba ba ba ba zai ba tafi da tafi za su yi ba fa bayan tafi bayan hannun dama da tafin hagu eh ba zai dadi ba wai suka ce ma ba haka za a yi ba ya su biyu za ta dauka tana bugawa a dai ji motsi a san wani abu إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف بأصابع اليمنى قال قال عيسى بن أيوب تضرب بإصب- بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى أنا جي قلت ولا تصفق بالكفين وكرت يمين أبو دابي إيه. karan shi na da mai daɗi li'annahu yushbihu al-lahwa wa yurwa at-tasfihu lin-nisa'i wa huwa at-tasfiqu bil-yadi min safhatay al-kaf wa minha anna ar-rajula yusabbihu idha nabahu shay'un wa qala ali kuntu idha sta'azantu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli sabbaha ko da yake an ce wannan hadisin da'ifi ne yace in nazo manzo Allah na sallah na yi istizani sai yace subhanallah sai in san yana nan amma yana sallah ne ومنها أن للماموم أن يسبح لإعلام الإمام ماموم ينا داما يتسبيه دين يسند الإمام فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام فأمروا بالتسبيح ومنها أن من حدث من حدثت له نعمته yace yana cikin abin da wannan hadisi ke newa wanda wata ni'ima yana cikin sallah sai ya samu ya samu bishara da wata ni'ima yana cikin sallah yana cikin sallah sai aka ce ai ji ana magana ko gidan radio ko ba wani ai kaza kaza kaza kaza ya ga alkhairi ne gare shi to wai zai iya gode ma Allah a cikin sallah wa huwa fi salati lahu an yahmada Allah saboda sayyidina Abubakar da man- da ya samu bishara manzo Allah ya yarda da limanci ji sai daga hannu ce alhamdulillah manzo Allah ya ji ya gani bai ce mishi ka sake sallah ba an fahimta ويباه له رفع اليدين فيها an halatta masa ya ɗaga hannunsa a cikin sallah zai yi addu'a Mm. an ji? ana ji? to yaushe za ka hada shi daga hannu bayan sallah a cikin wajen sallah a cikin sallah zai ada aka ce ya halatta ya daga hannu fa inna ababakarin fa'alahuma wa lam yunkir alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa minha jawazu an yakuna fi ba'd salati imaman wa fi ba'dha ma'muman ai an gama da wannan ko wa anna man wa anna man shara'a fi salati munfaridan jaza lahu an yasila salatahu bi salati al-imami wanda ya fara sallah shi kadai ya halatta ya hada sallarsa da liman wa ya'tama bihi fa inna as-siddiqa fa inna as-siddiqa itamma bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilal as-salati wa minha jawazu salati bi imamayn ahadihima ba'da al-akhari فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر ثم أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوشي kenan wannan mas'alar in za ka yi niyyar sallah ya ce na yi niyyar sallah kaza kaza kaza kana bin liman ko liman abubakar kenan to yanzu ba shine liman ba sai ka sake niyya kuma wa qawluhu li abi bakr usbut makanaka ce ma da ya masayyidina bakar ka tabbata inda kake amru taqdimin wa ikramin amru taqdimin wa ikramin la amra ilzamin in suka ce ai mura'atul hurma muqaddamatu ala atta yace wannan amrin ai amru taqdimin wa ikramin la amru ijabin wa ilzamin ولولا ذلك لم يخالفه أبو بكر waye ke kiran sallah wake ta da ikama ina ma na ta da ikama za a tsayar da sallah kenan to shine zai cewa in ruwa ne wa zai shi shine zai zai zai an fahimta komai yana da tsari komai yana da tsari shekara arba'in shi ke kiran sallah yana shan wahala cikin sanyi cikin menene sai ku zo ku ce kun fi shi karfi kun fi shi iyawa eh kuma kun yi bid'a kuma kun zama yan bid'a eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم